أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya wanda ya ba mu iko muka addu'a wannan makaranta mai albarka domin gabatar da shi daga darsa na addinin musulunci yau in Allah da aka tuna yawo suna kuma da bid'a na shi mujaddidi dan hodi za mu tashi ne akan wato a cikin wannan babi na 33 wanda shine babi na karshe akan bid'o'i a bangaren tasawufi sufanci kenan wato ihsani yau yace wa ma ma hadatha wan nasu kaga abinda mutane suka faro shi wato an kirkiro shi da babu shi fi hadal babi a cikin wannan babi allazi huwa babu tasawuf wanda shine babi na sufanci sufanci fa zubar da komai da komai na duniya ne ba ruwanka da shi kai kan sai ibada kullum fa min zalika akwai daga cikin abin da sufa ai kai kirkira suka sa a cikin sufanci baya ciki rabtu badihim nafsuhu bil hadid wani a cikin sufa yakan daura kansa da karbe sai a samu ko waya ko wani ba sa daure kun san ma'anar ɗaurewa amfani ka ne in ka ɗaure biyu sata ya shiga ciki nan ya kumbura ya jini zai sauka nan kafa ta yi dundurun dundurun ai za ta ringa zaɗaɗi da ringa zafi saboda kai ya bacci wajen ibada ba ka ji an yi wace a cima wani ya yi ya shekara goma sha kaza yana alwala da yana sallah da alwala isha'i ya sallah zuba da ita wani ya shekara ashirin wani wani shekara arba'in a ce da alwala ta isha yake sallah zuba ai bai bacci ba da ya bacci ai alwala babu to akwai masu ɗaure kansu a samu wani wuri a ɗaure ko a hannu ko a ƙafa ko a yaƙa da bakin ƙarfe yadda zazzogin wannan ɗaurin zai hana shi bacci saboda tsantsan ibada kuro saboda ibada to kaga wannan awa aubil hable ko kuma da igiya wanda igiya ke ɗaurewa aw kai dirmi ko ya binare ko kona jikinsa da wuta lalar samu ƙarfe sa a wutan ya ja tunna jikinsa ya ci gaba da bara ya saboda wannan zogin ya kori bacci to kaga wannan an tsananta ko to me yasa ya ɗaure kansa da karfe ko da ya igiya ko ya kona jikinsa da wuta shi yake da ajalar ta shadidi saboda tsananin tsanantawa don tsanantawa ne tsan tsaye haka ko bidatun wannan bid'a ce muharramatu an haramta ijma'an gamar malamai li'annahu irlalun bin nauki wannan aya ya zama ya cutar da kansa ai kaji zamu na ne wani sahabi bai sa wutar ko igiyar ma daure ma da yace shi ba bacci ba ko annabi mata fada yace ai wato ranka yana da haƙi a jikin a kanka yawa ko iyalanka ma da haƙi a kanka akwai lokacin dole ka bai kowa haƙinsa na saduwa da iyali da na hutawa eh wato a aje ibada dan huta kada zama ibadan ba hutu wani mai azumi dindin a gane nan ga babu azumi ba azumi ba shi ba azumi babu azumi sani ya hana ya ce ka yi azumi ka sha ruwa ka yi bacci ka yi ibada yawwa karka zama kai kana ta hora kanka kullum azumi ko kuma ka dinga hora kanka da kullum wato sallah babu bacci an da kan sa ido ya ciwo ko a makauce duka yana jawo illoli don haka annabi ya hana shi ne zamu na limanin sai na umar dan kadabi Allah kara masa yarda wani mutumin matarsa ta kai kara a fadar sai namu ta kawo karan mijinta ya menene a halin mijin ki zai wallahi mijina shi kan kullun da rana azumi ne a kinsa bai da rana da baya azumi kuma da dare kuma kullun mijina in ya fara sallah har gari ya waye har asuba kwana yake sallah to aka tara masa aka jini aka ce ta yi sa'ar miji an sallame da za ta tafi kenan sai wani sabe ce a'a sarkin mu ne ba gane abin da matar take miki abin da yake nufi ya kwana fa yana sallah daren duka mai sallah zai biya bukata da mace yawa mai sallah ba shi to kaji dare ba ta da komai ba ta da lokaci a cikin darensa duk darensa sallah yake yi da rana kuma kullum azumi yake maimakon da rana wata ƙilin samu wani ɗan lokaci to mai azumi shi ma bai da hali da mace to kaga a nan da rana ma ba ta da miji ah ta ce to wace to shi ne abin da ta kawo ƙara kenan in je to da ban fahimci da ba in je amma kai da ka fahimci tambayanta to ka je gidan mijin ka kira ta ka kira mijin ka haɗa su ka musu shira mun wata taka wannan sahabi zai gidan ya salama mijin ya fito ce to mai ɗakin ka tana nan eh to za a muku gashi gashi ta kai ƙara amma an wace ta nan muku shaji ƙarshe ce da aka yi bayani da lalace to shike na to amma ke kin yadda da cewar namiji yana da damar ya mata hudu shi yana da dama zai iya mata hudu zai iya mata hudu to idan ya mata hudu in aka yi ni hudu yini nawa za ki samu wai yini ɗaya to a kwana hudu dare nawa za ki samu zan samu dare daji to kai dare uku naka ne na ibada da yini uku ɗayan kuma nata ne na bukatarta ka yadda ya ce ya da kima kin yadda yana da suna sallame ku sai zai na maji da wannan daga yau ne rikici na ma'aurata ne to mun na saka ka kai ne mai walwalewa to wa qala ahmadu zarruq wani malami mai suna Ahmadu Zarrok ya ce fi umratul murid sadiq ya cikin wani littafin wanda ake kiransa umratul murid sadiq wato madogaran mai nufin gaskiya shine suna littafin yace wajadda da ba'dhum wasu sun tsananta fi dalika a cikin wannan yare na nufin fi riyalin namz a cikin riyalin namz ila ma ulima zuwa ga abin da aka riga aka sani mai rabbi nauti na daura kansa bilhadidi da bakin karfe wa kai jilmihi bin nari da lar wato kona jikinsa da wuta ila ga da zalika zuwa wani wannan mimma ko jahalu bil haqiqati wannan kuma an jahilci haqiqa ne wanda wannan ya jahilci haqiqan lamari wa jahalun bi suri kuma ya jahilci suran lamarin bai gane haqiqar abu bai gane surar abu ba wa sirqu inda malla ilma inda kuma gaskiya ne abun amma a wurin wanda bai da sani a ce wani saboda kokarin ibada ma har yau kansa wata illa don ɗanɗan ibada kudu ta ga wannan to wamin dalika iya daga ciki da labar kumulu neman buya bi halin da wata hali gairin marletin wata ba yardadda ba ko shi ne ma kan abin da ya kasance mu haram abin haramci muttafaqin abin a bisa ittifaqi alai akan abin ko bidatin wannan bid'a ne mu haram da abin haramci ala da mutamad abin bisa abin dogaro wa gala amur da ruku ya ce fita bi ashira cikin na goma sha bakwai min shuruhihi daga sharhin da ya yi sharhuna da hakan ga hakan wato hakan dan ada Allah alkandari ya littafi shi wani malami ta yi gazi a ciki ya ci to a cike ce waka ma la zubu yadda bai halatta bai inganta ba dabino za a shuka shuka fi alin radiyatin a ƙasa ƙarƙantacciya wadda ba ta da ƙarfi wadda ba a mata shuka to yadda bai halatta ba a yi shuka a kanta bai inganta ma ba za ta yi amfani ba to haka la ya fi hulkumul bai inganta ba ɓuya bai halatin da wata hali gairin marletin wacce ba yarda jiya ba ko shine ma kan abin da ya kasance mu haram abin haramci muttafaqa bisa ittifaqi malamai alai akan abin la'anna ma kana zulmatan don abin da shi dai dubu ne bi zati a zatinsa duk abin da zatinsa duhu ne la ya to ba zai inganta ba an ya kuna nuna ya zama haske bil allin an bujiro da shi fa qiyasul kumuli qiyasun buya bil muharram da abin da yake haramci alaman gasa a bisa wanda wato ya shaƙe wuyansa bil kumatin da loma an yi loma za a yi tarihi ta shaƙe wuya wato shaƙe wuciya ko la ajidu lahama hanga yarda abin da zai kurba ya sa ta wuce illa bijir a tukamin sai kan kwada giya ko ya ce lafi wannan bai ganta ba eh ka gani ya daban da fikin malikiya fikin malikiya fa ana ana ana hadi abin da muka lawo da giya ana rasa mun ba abin da za sha eh magunguna na cutar jiki ne ba a yi da ita amma ji shi an cewa ya kore ta ce lafi bai ganta ba liyan muharrama don abin haramci la ba ba zai halatta ba lilafin makarun don ya kore abin da yake makaruhi wa qawlu fadansa inna hadha wannan tafuduhu hayatun faniyatun shaki wanda ya auya abun ya kyuja yana iyaka da ya ce zai mutu ne ko ko ba shaki zoro ba to in ya mutu yake me aka dasa ina rayuwa ce ƙarariya aka da dama can da bai shaki ma dole za ta ƙare yau ya mutu to wa zalika da fudu hatun baki da gaga dalilin wannan kuma in yi shagiya kaga rayuwa mai dindindin ta kuce masa mardudu an mayar da wannan magana fa yana dalika wannan mu'inun yana taimakawa alaƙatul namiji bisa kasa kansa fal hayatul baqiyatu kaga rayuwa wanzajja kad tafudu lalle ta kuce masa bi fautihi saboda kucewansa bi fi'lihi da aikinsa wal ukra ɗaya kuma ita ce ƙarshe kenan inna ma ya hudu abin da ya kuce masa shine kamalu ha cikanta ne ya kuce inda ha magana ya ƙare kulli jilikan na ce na'am na gode yabahu ya halatta talabul kumuli neman buya bil mubayid abin da yake halal almustaq bai wanda ake munan tashi adatan muni na al'ada ba na shari'a ba awul makaruhi ko abin da ake karhanta shi a shari'ance qala amadu da ruku ya fada kitabi aisha cikin na sha bakwai min shuruhi daga sharhohinta ila hakim da hakim ailan qadin dance wannan salasatun mutane guda uku ne al'awwal na farko rajulun mutum ne wanda wato galaba alaihi tahqiqu tabbatar da abu yadda hakikaninsa take sai ya rinjaye shi fangaba ya buya aru ya ce rifkati ga barin ganin abokan tafiyarsa biyu ya ce naƙasihi da ganin tawayarsa fil asli a cikin asali itibarin don lura bi an dala kamala da cewar cika kulle ko gabanin da lalhaƙi na Allah Allah shi kaɗai ne wanda ya cika ya isa subhanahu wa mu'ammaci sarkinsa wa an dala abda ma kaga bawa la yaliku bai cancanta ba bihi da shi min haifi zafi ai da zatin sa yake illan na ƙansiri ta baya kaɗai farja sai dawo bilkulli da abin da yake gaba ɗaya lima walahu ga ubangijinsa amalan a aikace don yin aiki bai kawai da faɗansa da alamar wajen sarki walawala fadlullahi ba don falalan Allah ba alaikum a gare ku wa rahamadu da rahamarsa ba ma zaka minkum min ahadin abada da ba mai tsakaka a cikinku daga mutum ɗaya har abada kaga ana mutum a shidi yadda ya kawo a tawaye yake ba abin da zai kai sai abin da Allah ya fi abin da zai a tani na biyu rajulun mutum ne wanda sa'ada hutta fi kuma wafaka ya taimaka masa fanga bai faku an mahasin na ga wani abin da zai gyara kansa bai uyugi ha da laifukan kansa almun ɗauyata wanda yake na ɗashi ha cikinta bai haza shahada yanda ya ga mahasinahu masawi'a kyakkyawan sama kuma mummuna ake ganin sa wara ya ga wato haqa'iqahu abin da yake haƙiƙa a wurin sama da wuya ko eh abin da yake mai cutarwa ne fata garan nafsu sai ran da ta saraya min ainihi a idanunsa bi wajen ta wata hanyar da la ba zai dawo ba fiye a cikinsa le nazari gairihi domin kallon waninsa a salisu na uku rajulun mutum ne ita sa'ad alaihi nafsu ransa ya yalwatu fagalaba alaihi alwahamu sai ɗimuwa ya rinjaye shi an laifa mai gabanin fahimta a tara har ya ga har da harabansa wasu hada ya kalli lahada ha abin da ya kalla fata je bukata ila na fa zalika zuwa kore wannan bi ma yunafi da abin da zai kore shi min mubahin ne daga abin da yake halal mutaqabahin wanda ake ganin kyankyanin sa aw makaruhin ko na yi karhanta shi lam yumna wanda ba hana ba daf'an domin tun kudewa da awaha gari a wata wasu daren da kuma gudu min balwaha daga bala'inta la tasad ko la tasatturu ba ɓuya ba min alkalki daga halitta la'anar ta sattura domin ɓuya minu a gare su wato tazimun girmamawa ne lafa a gare su wa min zalika iya daga wancanen ka a samawu ji girmudu bati kayan kira almuharramati wanda aka haramta yanda jamhurul ulama a wurin jamhuri na malamai wa huwa bid'atu wannan bid'a ne muharram da abin haramci amma alal ma'ruf da abin da aka sani wa qala ibnu din malam ibnu din yace fi qawaidil ahkam cikin wani littafin sa mai suna qawaidil ahkam yace wala hum rutubatu masu jin kiɗa suna da matsaya daban-daban ya ne a nufin halitta sau zama amma abu da sufanci a fista mai wajen ji a haɗu a ɗayan su man da haruru ma'arifa da ma'arifa za ta halarto shi wa hawaluwa da haloli na ma'arifa inda sama'il ƙur'ani in yi ji ƙur'ani wani sai ya ji ƙur'ani tsumin sai tashi wa haula wannan abulal ahli sama'i su ne ke yi daga ma'abuta ji a rudubatu saniya mataki na biyu kuma man ta harulu ma'arifin da ma'arifa take halarto shi wal ahwal da haloli inda da in yi ji wa'azi wata ziki da tunatarwa wa hada wannan fi rudubatu saniya na cikin rutuba wato daraja ta biyu a rudubatu saniya wato martaba ta uku man ta harulu ma'arifin da ma'arifa ke halarto shi wal ahwal da haloli inda sama'il hida'i ko yayin jin kiɗa wannan shi da dalilin waka ba da wannan shi da rubatun salisa na cikin daraja ta uku littiyahin nufu saboda ɗaukaka rayuka wata za ta har jin daɗinta da sama'il menene mustazin abin da aka gabata shin da shi da wajen rerawa wal ash'a da wake-wake wa fi haza a cikin wannan nakas akwai tawaya min ta saboda gefen ma fi abin da ke cikinsa min haddin nafsi na rabon rai a rutu wata zaza wato martaba ta hudu man ta harlu ma'arif wanda ma'arifa ke halarto shi walawa da haloli almamani to wanda aka gina aliha a kanta inda sama da matsar batul muktalfi fi tahliliha wajen jin kidan da aka saba da juna wajen halartinta ka sama da duffi kamar jin tambari ko wacce babatu da kalangu komandiri fada wannan ini da kada in ya kudurce tare mu daliga haramcin wannan ko mutum ya zama mai sabo kenan bisa ma'ahi da jinsa mutunan kuma mai kyautatawa bi ma'azar da abin da ya tabbata lahu a gare shi min la ma'arifin na ma'arifa wala hawa da haloli wani daga dan ko ya kudurce ibahata ha halaccin da tunda an yi sabani kan halacci da haramci ta kare da domin rataya liman ƙalibi ga wanda ya faɗa haka din min ulama daga malamai ko wa tarakun liwar duk da haka dai ya bar tsantsani yace ma ya da sauraronta motsin amma kuma ya kyautata bi ma halar da abin da ya halarto shi min la ma'arif na ma'arifa wa awaliha da kuma halayenta annashi'at wanda suka faru an ha daga wannan sauraron da ya sai mu kana mutane rutuwa ta biyar fata ma salatu fati Allah ya zama limin amfani bijayar alhamdulillah